الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بركاته أولا للتافي لا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى تسليمك أنك تراها واللفر أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله درس المجيء قباتا من سياني عندما لنكي من بياني دنغني لصيقو جنا تشقود عند مكزو كراتم يكي محرزوا وجندا مكي مغانا أكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومواضعها وصيغها salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma inda ake yin salatocin gaba ɗayansu da kuma sigogi da ake yi na waɗannan salatai din inda karatun bai kai mu muka gama karanta dukkanin nau'o'i na salatai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da su a harifayen bambanta da ya karantar da al'ummarsa. wanda a yau malam zai mana za mu tashi matashiyar zancen cewa fawa'idun muhimma fi salati ala nabiyyil umma ma'ana fa'ida mai muhimmanci cikin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama annabin wannan al'umma ta musulunci malam yace al-fa'idatul ula fa'ida ta farko na yin salati ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Midal mal'ubi, Mala ya ce yana daga cin abin lura, anna akthar hadhihi al-anwa'i min siyaqi salati alayhi alayhi sallallahu alayhi wa sallam laysa fiha dhikru ibrahim nafsuhu mustaqillan wa ibrahim nafsuhu mustaqillan an alihi babu daga mafi yawancin nau'o'i na sigogin salati da muka karanta a baya waɗanda ake wa annabi sallallahu alaihi wasallama laysa fiha dhikru ibrahim nafsuhu da yawan su zaka ga babu ambatan annabi ibrahim babu ambatan annabi ibrahim nan karaka babu ambatan annabi ibrahim alaihi salam shi karan kanshi mustaqillan an alihi ba na son yi kusa da speaker ne saboda mustaqillan an ali na an ambace shi shi kadai gabarin iyalan gidansa wa inna ma fiha sai dai yawanci a cikin waɗannan salatai ɗin za ka kama sallaita ala ali ibrahim kamar yadda kai salati ga ibrahim to kun ga anan kai tsaye babu ambatan wa babu ambatan annabi ibrahim din kai tsaye sai dai ya ambaci iyalan gidansa wasabu fi zalika mala yace dalilin da yasa haka anna alar rajuli lallai iyalan gidan mutum ko alar rajul iyalan gidan mutum oke zai zama alar rajuli kenan أن آل الرجل في اللغة العربية يتناول الرجل كما يتناول غيره ممن يؤوله هكذا أنبتا إيالن جدا متن أشي إيالن جدا واني سنة غيثا كدورا أوري مثالي me ake nufi shi wanan shi ke gayyata ka ko yawwa to shine malaka ce mana idan duk lokacin da aka ambaci iyalan gidan mutum a yaren larabci ya tanawalin rajul to yana nufin shi kanshi wannan mutumi ne kama ya tanawalu ghairahu kamar yadda kuma yana iya kunsan wanda ba shi ba an gane ko mimman yu'awiluhu ga waɗanda suke tawili suke fassara maganar cewa duk wanda aka ce al yana nufin shi din da iyalan gidansa an gane ko mala yace kamar fi qawlihi ta'ala kamar yadda yake a cikin fadin Allah madaukaki da yake cewa inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran ala alamin lalle Allah ya zabi annabi Adamu alaihi salam da Nuhu alaihi salam da kuma iyalan gidan annabi Ibrahim alaihi salam da iyalan Imrana ala alamina akan dukkanin sauran halittu gaba daya an gane anan ba a ce sai ya zabuwa ne ba Ibrahim Ibrahim amma kuma Allah ta'ala ya faɗa mana cikin Qur'ani ko wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina as-salihin sannan kuma wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina as-salihin haƙiƙa mun zabe shi tun a nan duniya kuma a lahira yana daga cikin mene yawwa kun ga a nan sai aka kira ali ibrahima ba kira wane ba shi annabi ibrahim alaihi salam din ba amma lafazin istafa kuma ya zo sai yake nuna maka cewa shi annabi ibrahim alaihi salam din ne da kuma iyalan gidansa da ƴaƴayensa su ne waɗanda Allah ta'ala ya zabe su a cikin suratul sad Allah yana faɗa mana wadhkur ibadana إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار kun gani muhallin shahid wa innahum indana lalle su a wurinmu annabi ibrahim da isma'il da ishaqa indana a wurinmu mu inji Allah laminal mustafaid al akhyar tabbas suna daga cikin zaɓaɓɓu kuma tatattu waɗanda aka zaɓa kaga ashe faɗin annabi ibrahim alaihi salam kadai faɗin iyalan gidan annabi ibrahim yana ɗaukar mene shi ma ibrahim din bal ma shi ake nufi ma an gane ko naka ce ali ibrahim sai shi ya fara zuwa tukuna sannan sai wa sannan sai iyalan gidansa ƴaƴayensa da matayensa jama'a an fahimci wannan na'am wa qawluhu da kuma faɗin sa yake cewa illa ala lutin najjaynahum bi sahar sai dai iyalan annabi lutu alaihi salam najjaynahum bi sahar mun tsamar da su daidai lokacin gab da asuba gab da lokacin da alfajir zai fito shine as-sahar ina fata an gane gab da kamar misali a ce yanzu karfe 4 da rabi zuwa karfe nawa zuwa karfe 5 saboda azabar da ta kama mutanen annabi lutu alaihi salam da yaushe ta zo da asuba ko da yaushe eh da asubahi ta zo amma safiyan ba wai sassafe ba an gane daidai lokacin da rana ta fara fitowa saboda Allah ta'ala yake cewa fa akhadhatkum as-sayhatu mushriqin sai tsawa ta kama su yayin da rana ke fitowa ina fata an gane to kun ga anan sai ka ce illa ala lutin sai dai iyalan gidan annabi lutu alaihi salam najjaynahum bi sahar mun tsamar da su lokacin da gab da lokacin asbahi kaga da kace ala lutin me ake nufi annabi lutu alaihi salam da kuma wa da kuma iyalansa ina fata an gane wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wa sallam na daga cikin wannan fadinsa صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى يا الله كي ثلاثي قيالا أبي أوفى أنا نفن شيء أبي أوفى عندك ركش وكذلك لفظ أهل البيت كقوله تعالى هكذا نجدك عندك جاء أنفدي أهل البيت أنا نفن هذا الشيء ميجدا نفت أنقاني duk lokacin da ka ji an ambaci iyalan wani gida ashe iyalan gidan wane to ana nufin shi wane duk lafazin al'ahlu in ya zo ana nufin shi wane din da kuma matarsa da kuma zuwa ‘ya'yayensa an gane ko shi ya sa ka ƙaunihi ta'ala kamar faɗin Allah ta'ala رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت jin kan Allah da albarkarsa ta tabbata gare ku ya ku iyalan wannan gida iyalan annabi Ibrahim alaihi salam ne mala'iku suke faɗa masa haka rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid kaga nan ana nufin jin kai da albarka ya tabbata akan ku ku iyalan gidan annabi Ibrahim ma'ana kai annabi Ibrahim da ƴaƴayenka da suwa matanka an gane ku sai ma da ya ci gaba da cewa fa inna ibrahima dakhilun fihim ibrahim ai yana cikin su su albayt qala shaykh islam shaykh islam ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn ibn taymiyyah al-harrani ad-dimashqi Allah ya kara mishi Allah ya kara mishi rahama yake cewa wali hada saboda haka ne ma fi akthar al-alfaz amma na'am ولهذا جاء في أكثر الألفاظ saboda haka ne ma ya zo a mafiya yawan lafuzza kama sallaita ala ali ibrahim kamar yadda kai salati ga iyalan annabi ibrahim an gane ku wa kama barakta ala ali ibrahim da kuma yadda lafazin yake zuwa da wa ala ali ibrahim ba a ce wa ala ba a ce ala ibrahim wa ala ali ibrahim ba sai a ce wa ala ali ibrahim kawai sai a shiru ba tare an ambaci shi annabi ibrahim din shi kadai ba an gane ko wa jaa fi ba'dha haka nan ya zo a cikin wasu daga cikin lafuzzan ko sigogin salati din ibrahim da sunan ibrahim nafsuhu shi karan kanshi an gane ko ibrahim nafsuhu shi kanshi ibrahim din ya zo a cikin sauran me sauran lafuzza din ko sigogin da suka tabbata لأنه هو الأصل في الصلاة والزكاة domin wannan salati din yabo da jinjinawa da samun jin kai daga yabo daga wurin Allah wa zaka da wannan tsarkakewa din wa sa'ir ahli baitihi da dukkanin iyalan gidansa innama yahsulu zalika tab'a wannan fa yana samuwa ne saboda ne saboda bin annabi Ibrahim saboda suna suna bibiyan annabi Ibrahim shi yasa su ma albarka ya same su da ba Ibrahim din albarka za ta kai gare su ba ta kai gare su ba ina fata an gane mala ya ci gaba da cewa li'annahu na waja fi ba'dha haka ne ya zo a wani sashi na sigogin salati din zikru hadha wa hadha ambatan wannan da wannan tambihan ala hadaini saboda a tunatar da kai cewa waɗannan abubuwan guda biyu dukkanin su abubuwa ne guda ɗaya ko a ambaci ibrahim ɗin shi kadai a yi shiru a ambaci kuma iyalan gidansa ko kuma a ambaci iyalan gidan nasa a yi shiru ba a ambace shi ba amma dukkanin suna ɗaukan tawilin cewa ana nufin shi da iyalan gidansa wani ya ce idza alimta zalika idan ka san haka faqad ishtahara at-tasa'ul bayna al-ulama haqiqa tambayoyi sun shahara da yawa a wurin malamai an wajihi tashbihi dangane da fuskar kamanceceniya fi qaulihi cikin fadinsa kama sallaita ila akhiri fadinsa na cewa kama sallaita ila akhiri har zuwa ƙarshen sa li'anna al-muqarrara domin abin da yake tabbatacce anna al-mushabbahu ko anna al-mushabbaha domin wanda aka kamanta dunal mushabbahu bihi ba wanda aka kamanta da shi bane ina fata an gane domin a wajen sifantawa akwai al-mushabbah akwai al-mushabbahu bihi wane ne al-mushabbahu a cikin salatin eh shine al-mushabbah wane ne al-mushabbahu bihi annabi sallallahu alaihi wasallama ne an ce allahumma salli ala muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كن وهي المشبه النبي إبراهيم المش المشبه به وندكم أخ كمن توني لشيشيني واني النبي صلى الله عليه وسلم نفت أنقاني sai wasu suka ɗauka cewa ah to ashe annabi ibrahim din ma ya fi annabi muhammad din falla kenan tunda an ce irin ta annabi ibrahim sai wani ya fahimci kamar ai salatin ta annabi ibrahim ta fi ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane abin da yake mana bayani kenan a wannan tashi yanzu an gane ku yawa sai ma yace wal waqi'u huna ma ne yace amma abin da ke faruwa anan aksuhu ana nufin akasin haka ne ma'ana Allah ka yi salati ga annabi Muhammadu ka kuma yi salati irin wannan ga annabi Ibrahim a yaren gidansa jama'a an gani an fahimta yawwa sai shi ya sama da mana to abin da yake karara a nan wurin akasin haka ake nufi ma'ana salatin da ake Allah ta'ala yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa to Allah kai wa iyalan annabi Ibrahim irin wannan iz mal yace domin anna muhammadan sallallahu alaihi wasallama afdalu min ibrahim annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi annabi ibrahim falala an gane ko yauza an gane ko domin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ya fi annabi ibrahim falala ko haka ne wa qadiyatu kaunihi afdal malam yace to hukunta kasancewansa kuma shine mafifici an takuna salati maqluba afdal min kulli salatin hasalat aw tuhassal malam yace to ka gani zai zama dukkanin wata salati da za a nema a wurin Allah madaukakin sarki za ta zama afdal min kulli salatin za ta zama fificiya sama da dukkanin wata salati hasalat wacce ta riga ta samu au tahsulu ko kuma wacce za a same ta an gane kuwa ba ku gane ba abin da ake nufi shine duk wata salati da za a ce Allah ya yi wa ne Allah ya yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai a ce to kayi irin wacce kai wa annabi Ibrahim da iyalan gidansa to dukkanin wata salati da ta sa take samammiya ko wacce za a same ta to dole za ta zamto cewa tana ƙasa da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane abin da malai yake nufi kenan wa ajaba ulama an zalika bi ajwibatin kathira malamai sun ansa wannan tambayar da amsoshi masu yawa taraha fil fathi wacce zaka ganta a cikin fathul bari wal jala'u da kun tafin al jala al jala'u littafi da shamsuddin ibn qayyim al-jawziyya ya rubuta shi akan yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati wa qad bal wa qad ballagtu nahwa 10 aqwali malaka hakika na kai kusan maganganu guda goma ba'daha ashadd da'fan min ba'd zaka ga wata maganar ta fi wacce ke biyo mata baya rauni ma'ana dukkanin maganganun na karanta guda goma dukkanin su magana da kaga wannan tafi wannan rauni sai wannan tafi wannan rauni an gane ko illa qawlan wahidan sai dai magana kwaya daya zance guda daya fa innahu qawiyyun to wannan zancen mai karfi ne wastahsanahu shaykhul islam wa ibn al-qayyim kuma shaykhul islam ibn taymiyyah al-harrani ya inganta ko ya hassana wannan magana din وابن القيم دكما ابن القيم الجوزية وهو قول من قال شيني فدن وندي وندي فدي يشي إن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم للي أتكين إيالنجنا أن إبراهيم عليه السلام أخي النباوة ودندكما أتكين إيالنجنا أن محمد صلى الله عليه وسلم باب إلهم وأن النباوة أنقاني فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة عليه مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء حصل لآل محمد من ذلك ما يليق بهم saboda haka idan aka nema wa annabi sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidansa salati daga wurin Allah irin kwatankwacin wacce aka nema wa annabi Ibrahim da iyalan gidansa wanda a cikin iyalan gidan annabi Ibrahim din nan akwai annabawa a cikin su hasala li ali Muhammadin min zalika ma yaliqu bihim to kun ga ya dace da abin da ake nema wa iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan salati me yasa saboda iyalan annabi Ibrahim akwai annabawa iyalan gidan manzon Allah ba akwai annabawa babu annabawa ina fata an gane fa innahum la yuballighuna maratib al-anbiya domin su iyalan gidan manzon Allah ba za su taba kai darajar annabawa ba wa tabqa ziyadata allati lil anbiya'i wa fihim ibrahim li muhammadin sallallahu alaihi wa sallama sai wannan ƙari na annabawa da aka samu a cikin iyalan gidan annabi ibrahim wanda a cikinsu a tare da su akwai annabi ibrahim sai ta samu ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama فيحصل له من المزية ما لا يحصل لغيره sai ya zamto shi ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wata daraja wacce waninsa bai sami irin wannan darajar ba ina fata an gane kenan wanda ya faɗi wannan maganar yana da ra'ayin cewa wancan maganar da aka ce al-mushabbahu dun al-mushabbahu bihi aka ce anan huwa aksuhu to shi ne aka saba anan ina fata an gane abin da ke nufi kai kai tsaye shine iyalan gidan annabi ibrahim alaihi salam sun fi iyalan gidan manzon Allah daraja saboda me saboda akwai annabawa a cikin su idan ko har za a ce Allah kayi salati ga annabi Muhammadu irin salatin da kai ga annabi Ibrahim da iyalan gidansa wanda akwai annabawa a ciki to ka ga iyalan gidan manzon Allah ai babu annabi babu annabi amma daga cikin iyalan gidan annabi Ibrahim akwai manzanni akwai annabawa ina fata an gane saboda haka sai ya zama cewa me sai ya zama cewa kai tsaye iyalan gidan annabi ibrahim din sun fi iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja to idan aka ce Allah ya yi musu salati irin wacce wa iyalan gidan manzon Allah sai zama cewa ai wannan daraja ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu ya samu wata daraja ce mafi daukaka wanda babu wanda ya samu irin wannan daraja jama'a an gane karatun yanzu na'am sai ma da ya ci gaba da cewa qala ibn al-qayyim إمام ابن القيم الجوزية الله يقارى مثل رحمة يجي وهذا أحسن من كل ما تقدم wannan shine mafi kyawun magana a cikin dukkanin abin da ya gabata bal huwa khairu ali ibrahim okay wa ahsanu minhu an yuqala malai to mafi kyawu a wajen fassara wannan maganar an yuqala a ce ni muhammadin sallallahu alaihi wa sallama huwa min ali ibrahim ai shi ma annabi muhammadin alaihi salatu wassalam da yana daga cikin mene iyalan gidan annabi ibrahim bal huwa khairu ali ibrahim bari ma dai shi ne mafi alheri iyalan gidan annabi ibrahim an gane ko kama rawa ali ibn talha an ibn abbas radiyallahu anhu kama yadda ali ibn abi talha ya rawaito daga sahabi abdullahi dan abbas radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda fi qawlihi ta'ala a cikin fadin sa madaukaki إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين للي الله يا ذابي النبي آدم دا النبي نوح دا إيالا النبي إبراهيم دا إيالا عمران أكن دكا صورا باي قبالا قال ابن عباس حبر الأمة أنسى حبر أنسى مي حبر حبر الأمة معناه قنقرا an gane ku wanda wanda ma'ana maƙurakin shi ne habarul umma masanin tafsirin alƙur'ani shi ne abdullahi na abbas to abdullahi na abbas da ya tashi fassara wannan ayar sai ce muhammadun min ali ibrahim ai annabi muhammadu ma yana daga cikin iyalan gidan annabi ibrahim saboda haka ba sai an ce wa ala muhammadin ba an gane ku wa hadha nafsun malai kawo ko wannan nafsi ne karara na ayar alƙur'ani mai girma إذا دخل غيره من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم في آله فدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى إذن يزمتو تشيوا wani wasu daga cikin annabawa daga cikin zuriyar annabi Ibrahim alaihi salam sun shiga cikin wannan salati din daga cikin iyalan gidan annabi Ibrahim to ashe shigan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine ya mafi dacewa fa yakunu qauluna فيكون قولنا أنا مجانا مسيح زما كما صليت على آل إبراهيم كما يد كي صلاتك إيالا أن إبراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم سيدم تو يا قنشي صلاتي كمن ظن الله صلى الله عليه وسلم da kuma dukkanin annabawa da kuma da ke cikin zuriyan annabi Ibrahim thumma qad amarna Allah ta'ala an nusalli alayhi sannan Allah madaukakin sarki ya mana umarni mu rika yin salati ga shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi khususan sannan kuma mu yi wa iyalan gidansa salati din su kadai an gane wannan ba kamar yadda riku sufaye bane ba in za ga akwai wasu salati da ake wasu waliyai za ga wani ya kiro wani salati da ake wani waliyi wanda ba manzon Allah ba ba kuma iyalan gidan manzon Allah ba an gane ku ko da yake ma dai nisba zuwa ga gidan manzon Allah ta zama ruwan dare kowane kowane mujrimi ya je kwaso da tinsa sai ya zo ya diba ya kawo gidan manzon Allah ashe akwai wani ɗan iskan manzon Allah akwai ɗan wuyun annabi akwai akwai fulanin annabi duk wannan iskanci ina fata an gane bal ma dukkanin mutumin da ya zo ya jingina kanshi zuwa ga waɗanda ba iyalan gidansa ba ba suka yantar da shi ba to Allah ya tsine mishi albarka mutum ya zo ya karya ce shi yana daga cikin ahli baiti kuma shi ba ahli baiti bane inuwa ta tabbata akan shi tun da ya tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la'ana Allah man sabba walidayhi Allah ya tsine wa dukkanin wanda ya zagi iyayensa wa la'ana Allah man ghayyara tafkhum al-ard Allah ya tsine wa dukkanin wanda ya canza iyakan ƙasa keji ne filoti kuce da shi ko biyu sai wani ya zo ya goge nashi shashin ya ƙaƙe shiga na wani to Allah ya tsine masa albarka saboda wani aikin da yi wa la'ana Allahu man tawalla ghayra mawalihi Allah ya tsine wa dukkanin wanda ya jibinci waɗanda ba su suka yantar da shi ba ba iyalan gidanku bane kawai ko mahaifinka ya zo aka ce wannan wannan fa ka ce wani wani mutum ya zo daga ƙauye wai kai kana kyamar saboda ka zama wani babba a ce wannan shi ne mahaifinka to Allah ya tsine maka albarka ko kuma kai ba iya dan wancan gidan bane aka ce dan wani gida ne a garin nan ka ce ai ka kira ni mai kudin garin ka ce ai ni a yanin gidan nake ma'ana ka kare ni mahaifinka ka jingina kanka zuwa ga waɗanda ba su suka yantar da kai ba to Allah ya tsine maka albarka saboda wannan aikin daga nan wala'ana Allahu man amila amala qaumi lut Allah ya tsine wa dukkanin wanda ya yi aiki irin aikin mutanen annabi Lutu alaihi salam. Wa alaikum salam. Ko akwai dangantaka. Ana maganin wane ne mahaifinka? Ka jingina kanka da shi. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu 'inda Allah. Ku kiraye su da ubanninsu shi yafi me? Shi yafi kusanci da adalci a wurin Allah. annabi sallallahu alaihi wasallama da ana kiran zaid bin bin haritha ana kiran suna zaid bin muhammad haka ne ko Allah ya zo hana shi tabanni yace wannan daga yau babu wannan daga nake ce wane zaid bin haritha ina fata an gane manzon Allah ma ya Allah ya hana shi kuma kun san annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu in huwa illa wahyun yawa saboda kace ce wani wani jikan annabi ya mutu a Kano ko ya aka yi tukuruni tukuruni baki da kai ka zama jika annabi ya aka yi kuma wane ne yaje ga nasba daga wane zuwa wane zuwa na na Fatima zuwa Ali ibn Abi Talib suka ji ashin dangantawa daga nan kuma har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaikum salam a'a su ne a ce kan kuskure in su ne suka ikiri sunan suka sa masa su ce kan kuskure shi ba ruwan shi an gane ko su suna kan kuskure ya danganta da kuma za a duba yanayin girman abin da suka ɗora masa an gane in sun ce kaza ne kaga wannan su suka ikiri wannan ƙarya saboda haka wannan ƙaryar ta jingina shi zuwa ga wancan su suka ikiri ta suka sa annabi sallallahu alaihi wasallam ko cewa yayi man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar dukkanin wanda ya mun ƙarya da gangar ya ƙirƙiri ƙarya ya jingina mun ya ce ni na ce to ya nemi wajen zamansa a gidan wuta Allah ka tsare mu ha wannan ai daban kuma wannan kana bayani amma kai tsaye ka jingina kanka kamar yadda kamar yadda wata ta taɓa yi a makaranta kanin mahaifinta ya je wajen ta ziyara da yake shi iya da mota ran da mahaifinta ya ji shi ba shi da mota ina zuwa wajen aka ce wanki ki zo mahaifinki na kiran ki da zai ta ganshi aka ce wannan fa an ce baban ki ya ce a ba wa na bane ranan kuma da kanin baban ya zo da mota ta daga kiran ƙawayenta ga babana ya zo shi kuma ya ce mata a'a ni ba babanta ba ne ni kanin babanta ne wanda ya zo kwanaki a shi ne babanta a shi ne babanta ya ɗan yi dariya da yaka irin da ya yi rabbi ya amma sun ina mata kawai a shi ne kanin wa an shi ne masu abin da ake yi wa an gane yawwa kun ga wannan ko shakka babu wannan ai rashin kyautawa ne wa alaikum salam ya ce a kira shi kai mummuni ba zai haka ba mummuni ba zai haka ba sai dai wanda kuma ya samu matsala a imaninsa amma ka ikiri sunan banza ba kuma ikira ma aka yi ba in ya kira maka aka yi wannan ka iya cewa a daina amma kai da kanka je ka saba kanka wani sunan wani dan iska kawai wani dan iska ka je ana ce wani arkeli arkeli ta eh ya ne kai wani katon arni ne ba a coci dan kwaya ne kawai kaji ka sa kanka suna wani katon arni bayan kuma kila ba sunan kama muhammad kaji ka sa kanka wani suna wanda bai dace ba wannan wannan ba daidai bane ka gane ko fasikanci ne wannan a cikin addinin musulunci abin da ne fasikanci shine al-khuruj an ta'a fita daga yi wa Allah biyayya shine fasikanci wannan fasikanci tunda Allah ya ce bi salismul fusuqu ba'da al-iman tir da sunan fasikanci bayan imani kaga sai Allah ya kira shi suna mai fasikanci ka gane na'am wallahu ta'ala a'lam an gane ko mala ya gaba da cewa wa ala alihi khususan hakanan ga iyalan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a takaice Allah madaukakin sarki a nan musamman yace mu rika musu salati ina fata an gani ba za ta cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ala ali wana ba kuma a kira wani wanda ba ali Muhammadin ba ba za a kira ba ila qiyamis sa'a an gane ko na'am bi qadari ma sallaina alayhi ma'a sa'iri ali Ibrahim umuman wa huwa fihim wa yahsulu li alihi min dhalika ma yaliqu bihi malai da gwargwadon yadda muka yi salati gare shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da dukkanin sauran iyalan annabi Ibrahim alaihi salamu a game wa huwa fihim alhali shi annabi Ibrahim ko shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin su gaba daya wa yahsulu li alihi min zalika ma yaliqu bihi a wannan salatin da aka yi irin abin da ya dace ya shafi iyalan gidan manzon Allah din sai ya shafi su da daraja an gane ku dan babu yadda za a yi salatin da Allah yi wa manzo ko annabi ta zama ɗaya da wacce yi wa farin hula ina fata an gane malai su gaba da cewa wa ya baƙal baƙi kullahu lahu sallallahu alaihi wasallama ragowar abin da ya ragu na salatin gaba ɗaya darajan gaba ɗaya sai ta zamto ta faɗo ne kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbata ne gare shi qala malai yace aka ce qala yace wala raiba anna as-salata al-hafila shi ibn qayyim ne su gaba da cewa wala raiba babu shakka أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أكمل من الصلاة الحاصلة له دونه ما نيجي وشك بابو ita wannan salatin da take samammiya ga iyalan gidan annabi Ibrahim da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tare da su gaba ɗaya shine mafi cikan salati wacce take tana tabbata a kansu banda waninsu ina fata an gane ma'ana ko da an yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an yi salati ga annabi Ibrahim da iyalan gidansa to annabi Ibrahim alaihi salam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su fi kowa samun rabo mafi tsoka daga cikin me daga cikin wannan salatin da aka yi musu jama'a an gane wannan na'am لما لا يجي فيطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم الذي هو أفضل مما لآل إبراهيم قطعا فيطلب له أولا لغة في أسام متى من الصلاة هذا دقونا صلاة ونا الأمر العظيم ونا الأمر جرما الذي هو أفضل مما لإبراهيم قطعا وند ونا يتبتق إيالا النبي إبراهيم ينشئ ويظهر حينئذ فائدة التشبيه تو أولنا ينين زي بينا قرر a wannan lokacin fa'idatu tashbihi fa'idan kamanceceniya da aka ce Allah ka yi wa manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallama an gane ko kama sallaita ala ibrahim an gane wa ala ali muhammad da iyalan gidan annabi ibrahim to kama sallaita ala ibrahim kamar yadda kai salati ga iyalan gidan annabi ibrahim da shi annabi ibrahim alaihi salam din kai tsaye ina fata an gane anan ne fa'idan wannan kamancece ne cikin amfani sai mu gane cewa ashe shi kanshi annabi muhammadu yana cikin mene ina cikin iyalan gidan annabi ibrahim alaihi salam kenan su iyalan gidan manzon Allah za su shiga cikin wannan salati ne da falala amma waɗanda suke da tabbaci waɗanda suka fi kowa samun daraja a ciki su ne annabawa da manzanni waɗanda suke cikin wane zurriyan annabi ibrahim alaihi salam jama'a an gane ko malam yace fa'idar tasbih ko wa jarihi ala aslihi kuma wannan shi ne tafiyar da wannan salatin akan asalinsa wa anna al-maqluba lahu min as-salati bi hadha al-lafz kuma lalle abinda ake abinda ake nema gare shi da yin salati da wannan lafazin a'azzamu min al-maqlubi lahu li ghayrihi shine mafi girma sama da abin da za a nema ga waninsa ga wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu idza kana al-maqluba idza kana al-maqlub ma da yake domin idan ya zamto abin da ake nema din biddu'a da addu'a innama huwa mithlu al-mushabbahu bihi zai zama kwatankwacin wanda aka kamanta da shi ne zai zama kaman wanda aka kamanta da shi an gane ko zai zama abin da ake nema wa annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi kamance ce yayi da wanda aka kwatanta shi da shi shine wane annabi ibrahim alaihi salam an gane ko malam sai ci gaba da cewa walahu awfar nasibun minhu shi yake da mafi cikan kaso daga cikinsa daga cikin wannan salati da aka yi wa annabi ibrahim alaihi salam sara lahu min al-mushabbah al-matlub akthar min mali ibrahim wa ghayruhu kaga sai ya zama cewa shi yana da wanda aka kamanta din sai ya zamto shi kuma yana da haka ne kuwa hmm sara lahu min al من المشبه المطلوب أكثر من مال إبراهيم وغيره sai ya zama wannan kamanceceniya da aka ce da shi na neman salati a wurin Allah sai ya zamto shi ne mafi yawa sama da wanda aka samu ya tabbata ga annabi Ibrahima da kuma iyalan gidan annabi Ibrahim saboda anan an masa salati da shi kai tsaye sai kuma aka ce kama sallaita kamar kuma yadda aka yi wa iyalan gidan annabi Ibrahim kaga shi ya samu double kenan ya shiga na nan ya kuma shiga na ina na can an gane ko نعم ما لا تجيب سوى وانضاف إلى ذلك مما له من المشبه من المشبه به من الحصة التي لم تحصل لغيره سيضمت يا ترسس معنا يا هدو ko ya kunshi zuwa ga wannan na kamanceceniya da aka kamanta shi zuwa ga annabi Ibrahim alaihi salam sai zamto ya samu wata dama wacce babu wani da ya sami irin wannan wanda ba shi ba an gane ko wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sami irin wannan darajar ba an gane ko fa zahara bi hadha min fadlihi wa sharafihi ala ibrahim sai ya bayyana da wannan na falalansa da kuma irin darajarsa ga annabi ibrahim akan annabi ibrahim alaihi salam wa ala kullin min alihi kuma wannan sai ke nuna maka cewa ya fi kowane ɗaya daga cikin iyalan gidansa ma daraja wa fihim annabiyun wanda a cikin iyalan gidan annabi Ibrahim din akwai annabawa ma huwa la bihi kenan irin abin da ya dace da shi wa sarat hadhihi as-salat dalatun ala hadha tafdhil wannan salatin kuma ta yi nuni karara akan wannan fifiku wa tabi'atan lahu kuma ita ce take ta bibiyan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hiya min mujibatihi wa muqtadayatihi wannan yana daga cikin abin da ya wajabta wa bayi su aikata shi an gane ku yin salati din yana ɗaya daga cikin ababen da aka wajabta aiwatar da su da kuma abin da aka hukunta da kuma abin da shi ya hukunta ma'ana yana daga cikin abin da ya wajabta wa al'umma yi ya kuma hukunta yin haka ga al'umma shi sallallahu alaihi wasallam tunda tambayar shi suka yi ai wancan satin ai mun karanta ko kamar da imamun nawawi ya kawo cewa suka yi mun san yadda za mu muka sallama yaya za mu rika yi muka salati manzo Allah yake to qulu a wata riwaya da imamul hakim an-nisaburi ya ruwaito cewa ku rika yin wannan salatin gawa ku rika yin wannan salatin a cikin sallah ne bayan mene bayan yin tashahhud ashe a nan wurin ne ake son a irin wannan salatin da muka karanta ana jama'a an gane ko malai yace fa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira Allah ya salati gare shi da iyalan gidansa da aminci aminci mai yawa wajazahu Allah wajazahu anna afdala ma jaza nabiyyan an ummatihi kuma Allah ya masa sakayya gare mu da mafificin abin da Allah yake wani annabi sakayya dangane da sakon da ya kai wa al'ummarsa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin Allah kai salati ga annabi Muhammad da kuma iyalan gidan annabi Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim kamar yadda kai salati ga iyalan gidan annabi Ibrahim innaka Hamidum Majid lallai kai ne abin godiya kuma kai ne nan mai girma وبارك على محمد كما يا الله كسني البركة على النبي محمد وعلى آل محمد لإيالنا النبي محمد كما باركت على آل إبراهيم كما يدى كسني البركة لإيالنا النبي إبراهيم إنك حميد مجيد للي كي حميد ني أبن بوليا مجيد كما أبن جرما مابا وكيني كوجدي كما ميجرما أنقالكم wannan shine alfa'ida ta farko da zamu karanta wanda kuma insha Allah ta'ala akan ta zamu tsaya bi idinillahi ta'ala an gane ko kenan kai tsaye za mu fahimci cewa ko salati da ake yi to iyalan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su ne suka fi kowa ne samun daraja a cikin wannan salati din an gane ko daga cikin wannan al'ummar tamu da muke ciki sannan kuma su ma iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su sami irin darajar da iyalan gidan annabi ibrahim suka samu ba na wannan salati ne saboda me a cikinsu akwai annabawa an gane ku akwai annabawa domin idan ka duba ka bai da Allah ta'ala ce inna Allah safa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana in ka duba can din za ga cewa zuriyar gaba ɗaya ƙwaya ɗaya ce tun daga kan annabi adamu alaihi salam zuriya ce ƙwaya ɗaya shi yasa a bayan wannan ayar sai Allah ce zurriyatan ba'dhuha min ba'd zuriya ce wacce take sashin su daga sashi suke duk wani annabi da kaga ya zo a duniyan nan duk wani annabi da kaga Allah ya aiko to yana daga cikin zuriyan su ina fata an gane shi yasa a cikin sura Maryam Allah ya ce ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min zurriyyati adama kaga daga zuriyan annabi adama alaihi salam wa mimman hamalna ma'a nuh da kuma wanda muka dauke su a cikin jirgin ruwa tare da annabi nuh wa min zurriyyati ibrahima da kuma waɗanda suka zo cikin zuriyyan annabi ibrahima wa isra'ila da waɗanda suka zo cikin zuriyyan isra'ila shine annabi yaqub alaihi salam wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatu arrahmani kharru sujadan wa bukiya ina fata an gane kenan wannan salatin kamar yadda muka ji ta ma'anar wannan salati din kenan wanda insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu zo mu tashi akan alfa'ir tasaniya wa alaikum salam na'am a'a ka'ida shine idan mutum ya zo zaman tahiya da zaran ya gama tahiya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ya fara salati ga manzon Allah Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin bayan ya gama ne sanan dukkan wannan zikiri zai biyo baya an gane ko shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake thumma yad'u bima sha'a sannan ya roki Allah irin abin da ya so ka gane ko ashe kai tsaye salati ake fara yi kuma kamar yadda muka bayani a darasin baya ko mun ce dama salatin nan za a rika yi shi a ina ne ko a raka'a ta biyu da ake yi misali a sallah mai raka'a hudu ko muka ce zaman da ake yi na farko din shi ma sai an yi me sai an yi salati kada wani ya ce ba za a yi salati ba domin imamu shafi'i da sauran sauran malamai sun imamu malik sun tafi akan cewa duk wanda bai yi wa annabi salati ba to sada shi ta lalace ina fata an gane duk da cewa wasu daga cikin manyan malamai suna cewa imamu shafi'i a cikin wannan maganar da ya bashi da hujja tunda ba wata hujja bane ya samo ta daga hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko innama da ya faɗi magana ce to amma kuma zance mafi inganci shine idan mutum bai yi ba sallar shi ta yi amma sai dai ya zama me tana da tawayan lada tunda kamar yadda muka karatu a farkon littafi mai littafi ya faɗa mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa da yawan mutane sukan zo su sallah amma akwai wanda yake ladan ɗaya bisa ɗaya bisa tara ɗaya bisa goma wani ladan shi ɗaya bisa tara wani ɗaya bisa takwas har za a zo wanda zai samu rabin ladan sallah har zuwa wanda zai samu cikakken ladan sallah ko mun karanta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa duk mutumin da ya tsaya ya tsayar da sallah ya cika ruku'inta da karatunta da tsayuwanta da sujadanta to Allah ya yi alƙawarin sai ya shigar da shi aljanna amma dukkanin wanda bai cika wannan ba to Allah ba shi da ba shi da alƙawari a wurin Allah cewa zai shiga aljanna ashe sallar sai kai yadda manzon Allah yayi yadda yake sallu kama ra'aytumuni usalli wata sallah bai zaka lokaci to to ai ni mamuna ba sa yin kaza to ni ya zan yi kana bata hanka lokaci ne malam kai salati irin ta manzon kai sallah irin ta manzon Allah ya rage duk wanda yake bayanka wanda zai yi ya ya rage nashi saboda kai ma ka samu wancin alƙawarin da manzon Allah yi ina fata an gane tunda manzon Allah ya ce yana da alƙawari a wurin Allah inna Allah la yukhliful mi'ad ai mun san wannan ko Allah baya taɓa saba alƙawari ina fata an gane kana alaihi ahadun inda Allah an yudkhilahu aljanna kamar yadda a cikin hadisi yana da alƙawari a wurin Allah cewa Allah zai shigar da shi aljanna matukar ya cika sallah ya cika karatunta tsayuwanta ruku'inta sujudanta babu wanda mu kudanta ba anan wanda za ga har ila akwai matsaloli tun daga wajen tsayuwan sahun malam kowane ne kai fa dole ne ka tsaya yadda manzon Allah ya ce a tsayan nan kai ka zo ka tsaya ka bubar kafafuwanka haka ka ce wai kai ka isa a'a babu wannan addini jama'a kowa ya zo sallah kai bawa ne kuma Allah ya ce wa qumu lillahi qanitin ku tsaya ga Allah kuna masu kankan da kai a wani fasara ma kace kuna masu yin shiru amma yayin da ka zo yin sallah kamata yayi abin da zaka fara duba ka duba kafafunka sun kalli gabas ba ana kwarin hana sau kai kanka na sama ba ruwanka da abin da ya sha kafafunka wannan kuskure ne wanda tun a farkon littafi inda muka yi magana akan alƙiyamu ko mun yi bayani dangane da wannan cewa ya san kafanka ya kamata ka kalli gabas kallon gabas da za su yi shi yasa wanda zai zo a bayan ka ya zo ya sa kafan shi haka zai zamto kun sami cikakken matsewa domin yayin da kai haka muka haɗa yatsu da kai za ga akwai wata hanya a nan to annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sahabbai ku daina barin wannan dan hanyar a tsakaninku saboda hanya ce kuke bari mu shedan manzo Allah ya ce na ga shedan kamar wata ittinciya yana bi tsakanin mutane yana yawo idan ana yin sallah duk wanda suka irin wannan tsayuwan shedan zai ta yawo sai ga an gama sallah ma ba natsuwa inda zaka tambaye shi ma wata sura ne mai karanta kai kai kai ga ta nan fa ina ya manta saboda hankalin shi baya wurin sallah ila an tuna masa da wani zoban sa da ya bata ko an tuna masa da wasu kuɗi da suka faɗi kila ma a wuri kaza ne ko an sace masa kaza haka nan kiɗin zai taimaka yau da hankali jama'a an gane wannan ko Allah ta'ala ne ba mu ikon gyarawa abinda makaranta ya zama daidai Allah ya sa mu tare a cikin lada wanda na kuskure ina roƙon Allah ta'ala ya gafarta mu bukatun mu na alkhairi Allah muna roƙon ka biya mana Allah muna roƙon ka ɗaukar musulunci da musulmi da kasanta da kafirci da kafirai Allah muna roƙon ka soyayya da imani a cikin zukatanmu ka kawata shi a cikin zukatanmu ka kyamatar da mu kafirci da kangara da fasikanci da sabo Allah ka sanya mana cikin baya ka shiriyu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon kauce mata ya Allah muna roƙonka wannan zama da muke domin koyon karatu da mu masu karantarwa Allah muna roƙonka ka sanya wannan aiki muna yi domin neman yardan ka ne kaɗai ba don ba don neman yardan waninka ba Allah muna roƙon kuma ka sa mana wannan a mizanin ayyukanmu a ranar tashar kiyama يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ألا من يرؤونك هذا فسكوكم أسن الجنة الفردوس في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته